بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab at-tauhid kamu mance yau muna 20 ga watan Rabiul Akhir hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da hudu ga watan 11 miladiya na da 2023 hayo muna cikin babi na goma sha hudu fadan malam da ya ce babu qaulullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kuma mun tsaya a kan faɗan malan mun karanci faɗan malan da ya ce ƙalil musanni rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir za mu tashi akan gaba ta gaba shine inda malan ya ce ƙalil musanni rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi an anas قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يحلف قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء wannan babi ko wannan gaba kamar yadda malam ya ce ya zo a cikin sahih kala kauluhu fi sahihi ai a sahihai ne da ya ce fi sahih cikin sahih muslim hallo wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari dalilin haka malam ya ce wafi sahi'ai a sahihai ne allakahul bukhari an humaid gaba wannan ya zo a cikin hadis daga hadisin anas da malik ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce an rotsa annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ya ranar yakin uhudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum ta yaya ne wasu mutane wanda suka rotsa annabinsu za su rabbanta gobe kiyama sai Allah madaukake ya sabkar da wannan aya laysa laka min al-amri shay kai dai baka da baka mallaki wani al'amari ba game da su to shine malam da yace fi sahihi ai as-sahihaini علقه البخاري عن حميد وعن ثابت امام البخاري ya kawo wannan hadisi ba tare da isnadi ba daga Humayd hallau daga Thabit an Anas daga Anas wa wasalahu Ahmad imam Ahmad ya sadar da wannan hadisi wa Tirmidhi da imam Tirmidhi wa Nasa'i da imam Nasa'i an Humayd an Anas daga Anas bihi kana hadisi ne na Anas da Malik wa wasalahu muslim imamu muslim shi ma ya sadar da wannan hadisi an thabit an anas daga thabit daga anas ina sai zamanto anas iya da almajirai humaid da thabit wa qala ibn ishaq fil magazi imamu ibn ishaq ya fadi a cikin littafin shi al magazi haddathani humaid at-tawil an anas qala kusirat raba'iyatu annabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud ya ce an karya haƙoran manzo Allah sallallahu Alaihi sallama guda hudu raba'iya haƙoran da suke bin haƙora na gaba biyu bayan wannan haƙora na gaba wannan wanda suke biye da su sama da ƙasa guda hudu sama biyu ƙasa guda biyu wannan su ake cewa raba'iya mun saba karanta ruba'iya asalin shi raba'iya ne bi fatihir ra' yawma uhudin ranar uhud wa shujja wajhu haka aka rotsa huskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala ad-dam yasilu ala wajhihi sai jini yayi kazuba daga fuskar manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce su kara tabbata gare shi waja'ala yamsahu ad-dama sai kai ga iya shahi jini daga fuskar shi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu kayfa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyahum ta yaya mutanen za su rabbanta mutanen da suka rinar da fuskar annabinsu na rinarsuwa domin jini ya hutu ya zama ja fuska ta yi ja wa huwa ya du'uhum ila rabbihim alhali na kiransu zuwa ga ubangijinsu su yi imani da ubangijinsu ba kiraye bai zuwa gare shi ko wani matsayi ko ta daraja ya kiraye su ne zuwa ga bautar Allah shi kadai amma kuma duk da haka suka rotsa shi fa anzalallahu al'ayata sai Allah madaukake sabkar da wannan aya laysa laka min al'amr shay qala qawluhu shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala abu sa'adat abu sa'adat kan wannan gaba sai ce ashajju fi ra's khasun fil asl rotsi shajjikin wannan nazuwa a asali kawai raunin da ya samu a kai shake cewa rotsawa in an jehi mutum a sauran gababuwa ba a cewa an rotsa wani ko da an ce an rotsa to kai ne ake ci sai zamanto wannan ma'ana ta kumshe hatta da larabci wannan ma'ana ina cewa shujja ya samu ne kawai abin da ya samu kai kadai wa huwa an yadribahu bi shay fa yajrahu fihi wa yashqahu shine a bugi kai da wani abu ya raunanar da shi ko ya tsaga shi ثم استعمل في غيره من الأعضاء sannan kuma aka ɗauki wannan kalma aka awaitar da ita a sauran gabubuwa na jiki wa zakar ibn hisham ibn hisham rahimahullah ya ambata min hadith abi sa'id al-khudri daga hadisin abu sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna utbata bin abi waqqas cewa utba dan abi waqqas huwa alladhi kassara raba'iyyatan nabi sallallahu alaihi wasallam sufla shine wanda ya karya hakoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kasa biyu na kasa wa jaraha shafatahu sufla kuma hallau ya raunanar da leɓen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kasa nan yayi ta'liqi qala rawahu bin ishaq min hadith sa'd bin abi waqqas qala fama haristu ala qatli rajulin qattun حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد wannan dan uwan shi Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa bin taba ba dako in yi kwadayin kashe wani mutum ko so daya kamar yanda nayi dakon neman kashe dan uwana Utba dalilan abin da ya aikata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhud duba ka ga yadda dangantaka ta imani ta yi ƙarhin dangantaka ta jini ko do lokaci neman shi yake kashe shi saboda ya rotsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa alladhi kassara raba'iyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam sufla wa jaraha shafatahu sufla wa anna abdullah bin shihab az-zuhri huwa alladhi shajjahu fi wajhi kuma abdullah dan shihabu zuhuri shine kuma wanda ya rotsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fuska wa ana abdullah bin qami'a jarahahu fi wajnatihi shi kuma abdullah bin qami'a ya raunanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gira wajna wannan kwata wadda take rihi ido fa dakhalat halqatan min hilaqi al-maghfar fi wajnatihi a mikfar wata kokuwa ce ake ta ƙarhi wadda take ake ɗora ta a kai saboda a kiyaye sannan sai a ɗarma rawani a bisanta wanda ko da an halbo kibiya to ba za ta ratsa ba cikin kai to sai zamanto kamar sai zamanto tana da wasu sarƙoƙi to wannan sarƙa sai da ta shiga cikin fatan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu ta wannan abu wa anna malik bin sinan masaddam min wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan malik dan sinan shine ya tsotse jini daga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama was dardahu فقال له لن تمسك النار مازال صلى الله عليه وسلم يأتي لم تمسك آه، تمسك النار عفوا لن تمسك النار ها أبدا وتاب ذات الشهيك با. قال في طبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد فشج وجهه وكسرت وكسرت كسرت رباعيته فقال خذها وأنا بن قمع wannan abdullahi dan tami'a shi ya rotsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fuskar shi kuma ya karya mai haƙora guda biyu a na ƙasa sai ya ce ɗaukarta daga wurina ya ce wannan aiki na ne kuzaha wa ana ibn tami'a faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi wahuwa yamsahu dam iya shahi jini an waje daga fuskar shi malaka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa mai ka kai aqma'aka Allah Allah ya kunyatar da kai to zartar da kai fa sallata Allahu alaihi kaisu jabal sai Allah madaukaki ya gama shi da rago ko kuma dan akuya dan akuya na dutse kasan bala'in fada gare shi da ƙarfi ragon dutse falam yazal yata'anuhu hatta qatta'ahu qita'atan qita'a bai gushe ba wannan ragon dutse iya suka shi har sai da ya ciccira shi gunduwa gunduwa Allah madaukake ya gama shi da dan akuya ko kuma ragon dutse wanda ya sha fansa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال وذكر ابن هشام نعم قال القرطبي امام القرطبي رحمه الله كيتوا والرباعيه abinda ake cewa raba'iyya bi fathir ra'i awa rafataha wa takhfifil ya kuma awa ya ka awa ya karhi wa hiya ita ce kullu sinnin ba'da thaniya shine dukkan haƙori bayan wannan haƙora na gaba wannan biyu na gaba wa'annan da na ƙasa da na sama to kuma haƙorin da haƙoran da suke biye da su guda biyu a sama biyu a ƙasa ake cewa raba'iyya قال النووي امام النووي كيتا ولل انسان اربع رباعيات متنا da wannan hakora guda biyu matamda su guda hudu قال الحافظ امام حافظ yace wal muradu annaha qusirat munfa ana ana nihin karya ta da akai fa zahaba minha fal falqatu wani bangare ne ya huta daga hakorin ba gaba ɗayan shi ba walam yuqla min asliha ba tumbuke hakoran ba daga tushen su a'a wani dan bangare ne ya huta qala an-nawawi imam an-nawawi ce wa fi hadha a cikin wannan magana wuqu'il asqami wal ibtila'u bil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim a cikin wannan gaba akwai abkuwar cututtuka da bala'o'i a bisa annabawa wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare su liyanalu jazil al'ajira wa sawab ba don komai ba saboda su samu lada mai ɗumbin yawa sakamako da lada mai ɗumbin yawa shi yasa annabawa da manzanni sun yi kowa gamuwa da bala'ai ba irin abin da ba su gamu da su ba da shi ba wasu an kashe su wasu an raunanar da su wasu an hudda su daga rurukansu haka nan al'amarin yake walita arifal ummatu ma asabahum kuma hallau dan al'umma su san umam dan al'ummomi su san abin da ya same su wai ta'assau bihim saboda su yi koyami da su kan wani abu game da addini ya same ka karazana ka fasa domin wanda suka yi ka falala da mutunci da girma da ɗaukaka su ne annabawa ya same su da manzanni to kai ina ga kai wanda kai ba kowa ba lila haka da abin da ya same ka na tozar taswa da bala'i da musiba akan addini rike abin da yake gaskiya ne qala al-qadi imam al-qadi yace wal yu'lam annahum min al-bashar hallau kuma dan mutane su san cewa wa manzanni da annabawa mutane ne ba mala'iku bane ba tusibuhum mihanun mihanud dunya domin bala'ai na duniya tana samu suna samu wa yatrawu ala ajsamihim ma yatrawu ala ajsamil bashar kuma abin da yake samun jikukuwa na mutane to yana samun jikinsu salawatullahi wa salamuhum alai li yutayaqqana annahum makhluquna marbubuna domin mutane su tabbata ko domin a tabbata cewa su halittu ne na Allah kuma abeban raino ne na Allah madaukaki su ba alloli bane ba ba wata halitta bace daban a'a halittu ne na Allah wala yuftatanu bima zahara ala aidihim min almu'jizat kuma dan ka a rudo a fitintunu da abin da ya bayyana a bisa hannuwansu na mu'jizoji kenan ka a ɗauke su cewa alloli ne ko wani abin da ya kama da haka ko mala'iku ne wa yulabbisa shaytanu min amrihim ma labbasahu ala nasara wa ghairihim kuma domin kadda shaytan ya zo ya lullubar da al'amarinsu ya rikitar da al'amarinsu kamar yadda ya rikitar da al'amari akan kirista da wani wasu wanda suka dauki isa dan Allah ne suka ce ai isa ma Allah ne banda ma dan Allah suka ce shi ma Allah ne maryam ma Allah ce isa Allah ne ko dan Allah ne kada mutane su rudu da wannan mu'jizozi wanda suke Allah madaukaki ya daukaka annabawa da manzannu da su wannan mu'jizozi kar su dauka su ma abu ne wanda zai sanya su kai ga bauta musu ko su ɗauke su ma alloli ne malam ya ce kultu ya'ani min al-guluwi gasi abinda kirista suka yi da waninsu na huce gona da iri amsa annabawansu wal ibada su kai ga suna bauta musu kamar yadda suke bauta musu isa ko uzair qawluhu yawma uhudin fadar shi da yace ranar uhud qala waradat fi ba'd an-nusakhi fi hadha al-mawdi'i هذه الزيادة وهو شرقي المدينة kenan ya zo a wannan cikin wata nuska daban ya zo a wannan gaba ziyada kan cewa ho sharqil madina uhud kinan iya bangaren gabas na madina qala sallallahu alaihi wa sallama mazala sallallahu alaihi wa sallama yace uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uhud dutse ne wanda yake san mu muna san shi kuma wata rana manzala sallallahu alaihi sallama ya hau wannan dutsen uhudu da shi da abubakar da umar wannan dutse sai ya fara girgiza manzala sallallahu alaihi sallama ya ce uthbata ya uhud inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahid wa shahidun aw kama qala sallallahu alaihi sallam ya ce uhud tabbatu ka zamna akanka akwai annabi da siddiqi shine abubakar radiyallahu anhu wa shahid kuma da wanda ya zamanto shahidi ne tunda Umar radiyallahu anhu kashe shi aka yi a lokacin sallah asuba qala yawm uhud wa huwa jabalun ma'ruf yace dutse ne sananne kanat indahu alwaqa'atu almashhura a wurin shi ne aka yi yakin wannan shahararre shine ake cewa yakin uhud fa udifat ilayhi sai aka dangana mushi wannan yaki ake cewa yakin uhud قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ودما زال صلى الله عليه وسلم da yace yaya ta yaya wasu mutane za su rabbanta bayan sun rotsa annabin su zada muslim imam muslim ya dada a cikin wannan ruwaya wa kassaru raba'iyatahu suka karya hakoran hakoran guda biyu na ƙasa wa admau wajahahu suka huddowa huskar shi jini قوله فأنزل الله فرشد يجي الله مدوككي سي سبكدا ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية ابن عطية يجي كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش أولنا حالي da manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga sai zamanto ya ɗebe kamna a rabbantan wannan kafiran Quraysh faqila lahu bisababi zalika sai Allah ya faɗa mashi da sababin wannan ɗebe kamna da yi laisa laka min al'amur shai ba ka da wani al'amari ba ka mallaki komi ba na al'amari game da wannan mutane ai a waƙibal umuri biyadillah Allah na cewa al'amura ƙarshen al'amura a hannun Allah maɗaukaki su famdi an tali sha'aninka kai dai zarce da al'amarinka da sha'aninka wa duma ala du'a ili rabbika kuma ka dawwama a kiran ga kiraye zuwa ga ubangijinka addu'a na ana nihin da'awa kuma iya iya ɗaukan ma'ana hallau addu'a. Nam. Wa ƙala ibn Ishaq ibn Ishaq rahimahullah yace laysa laka min al-amr shay fi ibadi a cikin bayina ba ka da wani al'amari ba ka mallaki wani al'amari ba a cikin bayina illa ma amartu ka bihi fihim sai kawai abin da na umarce ka da shi a cikinsu قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه malam wanda ya wallaha littafin wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce gabanin haka akwai taliki na biyu qala fi qurratul uyun wa qad qala ta'ala kuma tabbata Allah madaukaki ya fadi qul innal amra kulluhu lillah kace fa dukkan al'amari gaba ɗayan shi na Allah ne wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce ba ta kowa ba wal amru haka dukkan al'amari na Allah ne ba mulkin kowa ba tabarakallahu rabbul alamin albarkacin Allah Allah ya albarkatu ko sunayen shi sun albarkatu da sifofin shi rabbul alamin ubangijin talikai wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratu ayoyi a cikin wannan ma'ana suna da yawa wal maqsudu munha dai annal ladhi lahu al amru kulluhu wal mulku kulluhu لا يستحق غيره شيئا من غيره غيره شيء من العبادة ana nihin cewa wanda ya mallaki al'amari gaba ɗayan shi yake da mulkin komi gaba ɗaya to la yastahiqu ghayruhu wani shi wanda bai cancanci wannan ba bai mallaki wannan ba al'amari ba a hannun shi ba yake bai cancanci ba wani abu na ibada wa li hadha al ma'ana qala linabi sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin wannan ma'ana ce Allah ya faɗawa annabin shi wanda tsirayen Allah da amincin su kare tabbata a gare shi innaka la tahdi man ahbab kai wa baka shiryar da wanda ka so ana nihin shirya ta tawfiki ba ta irshadi ba kuma Allah madaukaki shiriwa kashi biyu ce akwai shiryarsuwa ta sanya hanya ta kiraye zuwa ga addini wannan shi neman shiryar da mutum ne amma kuma karɓa abin da aka kira mutum na addini wannan a hannun Allah maɗaukaki ne yarda da imani Allah ya sanya wa mutum karɓa abin da aka kira shi da imani to wannan mulki ne na Allah shi sa ce innaka la tahdi man ahbab kai baka shiryar da wanda kaso shiryarsuwa ta dace ta datarwa walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so wa huwa a'lam bil muhtadin kuma shine mafi sanin wanda suka shiryu wallazi laysa lahu min al-amr shay'un wanda baya da bai mallaki wani abu baya da ikon wani abu wa huwa khiyaratullah min khalqihi kuma shine zababban halitta Allah gaba ɗayan su ma zala yad'u nasa an yukhlisu al-ibadata lillazi lahu al-amr kullu bai gushe ba na kiran mutane zuwa su bautawa Allah madaukaki shi kadai wanda ya mallaki al'amari gaba da shi, wahu Allah ta'ala shi ne Allah maɗaukaki. Fahaza dinuhu sallallahu Alaihi sallama allazi bu'itha bihi wa umira an yi balligahu ummatahu wa du'uhum ilaihi. Wannan shi ne addinin shi wanda aka aiko shi da shi, aka umarce shi ya isas da shi ga al'ummar shi, kuma ya kiraye su ya zuwa gare shi, kamar ta ƙaddama fi babu du'a kamar yadda ya gabata a babi na da'awa ko na kira don addu'a kira zuwa ila shahadati Allah ilaha illallah ya zuwa bautawa ko shaidawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya da cancanta sai Allah fa iyaka an tattabi'a subalan ghayra subalil mu'minin malam yace sabilal mu'minin ka shaidinka ka bi wasu hanyoyi sabilan ka bi wani tafarki ko wata hanya ghaira sabilil mu'minin ba ta farkin muminai ba allazi shara'ahu Allah wa rasuluhu lahum wanda Allah da manzon shi suka shar'anta shi suka shar'anta musu shi wa khassahum bihi kuma yake bantar da su da shi qaul al-musannif rahimahullah qala al-musannif rahimahullah wa fihi a cikin wannan akwai hadisi da yazo an ibn umara daga Abdullahi dan Umar annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kanshi daga ruku'i fi rak'ati al-akhirati min al-fajr a raka'a ta karshe daga sallar al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa Allah ka la'anci wane da wane ya ambaci sunayensu ba'da ma yaqulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji ko Allah ya karɓi wanda ya gode mishi rabbana walakal hamdu kuma Allah maɗaukaki ubangijinmu lakal hamdu godiya mulkin kace ta kace fa anzalallahu sai Allah maɗaukaki ya sabkar da wannan aya laysa laka min al'amr shay ba ka da wani al'amari game da su wafi ruwayatin ya zo a cikin wata ruwaya ya ala safwanin bin umayya ya kasance safwana bin umayya ya kasance iya kira iya buguwa addu'a akan safwana dan umayya wa suhail bin amr da suhail dan amr wa harith bin hisham da harith dan hisham fa nazalat laysa laka min al-amr shay sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama sunayen Allah ya la'anci safwana dan umayya ya la'anci Suhail ɗan Amur, ya la'anci Haris ɗan Hisham, sai Allah maɗaukake sabkar da wannan aya. Malam na cewa wa fihi ai fi sahil Bukhari, ya zo a cikin sahil Bukhari wa rawahu annasai imamu nasai ya rawaito wannan hadisi. Kauluhu an ibn Umara, fadar shi da yace daga Abdullahi ɗan Umar, aihu Abdullahi bin Umar bin al-Khattab, shine Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhuma sahabiyun jalil sahabi ne mai girma mai matsayi shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sala mazala sallallahu alaihi wasallama ya mai shaida da nagarta cewa shi nagartaccen bawa ne mata sanata 73 fi akhiriha aw fi awwalil lati taliha ya rasu hijira tana da shekara 73 a farkonta ko kuma a farkon a ƙarshenta ko a farkon shekarar da take biye da ita kuma na daga cikin sahabin da ake buga misali da shi da yawan koyami da sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallama haka Imam Ahmad rahimahullah qauluhu an ibn Umar nam qauluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala hadha alqunutu ala haula'i yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya wannan alqunutu iya addu'a absa wa'annan mutane ba'da ma shujja wa kusirat rubaiyata bayan an rotsa shi an karya haƙoran shi yau ma'uhud ranar Uhud sallallahu Alaihi wasallam kauluhu Allahumma la'anu fulanan wa fulan ya ce Allah ka la'antu wane da wane ƙala abu sa'adat abu sa'adat ya ce asulun la'an asali ta la'anta a tardu wal ibad min Allah shi ne korewa da nisa taswa daga Allah maɗaukaki wasu sun ce daga rahama Allah maɗaukaki wa min alkhalqi amma kuma idan an ce la'anta daga mutane asabuwar du'a shine zagi da muguwa addu'a wa taqaddama kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuma magana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta gabata qawluhu fulanun wa fulanun wana da wani yani Safwana bin Umayya wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham wannan mutane guda uku kama bayyanahu fi riwayati atiya kamar yadda ya bayanin ta a ruwaya wadda ta wuce wa fihi jawazu du'a'i ala al-mushriki na bi'a ayanihim fi salat bale ce wannan hadisi dalili ne a bisa halaccin yin muguwa addu'a a bisa mushrikai da kama sunayensu nan du'a'u ala ya sha bamban du'a'u li du'a'u li kyakkyawa addu'a ce zaka wa mutum da'autu li fulan misali kace nawa wani kyakkyawa addu'a idan ka ce da'autu ala fulan tunawa wani muguwa addu'a shine nan yace jawazu du'a'i ala al-mushrikin halaccin mugoyin muguwa addu'a bisa mushrikai bi ayanihim fi salat kamar yanzu yanda yahudawa suke kashe ƴan uwan mu musulmi falastinawa babu laihi a musu muguwa addu'a kama sunayen su a musu muguwa addu'a wa anna zalika la yadurru salat kuma idan mutum yayi haka wannan bai ya cutar da sallah dan ka kama sunan wani a wannan matsayi to baya lalata sallah qauluhu ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida qala abu sa'adat abu sa'adat yace ai ajaba Allahu hamidahu wa taqabbalahu hamdahu wa taqabbala Allah ya karbi godiyar shi godiyar da aka mishi ya ba ya karba kuma wa taqabbalahu hallo ya karba ya amsa ya karba قال السهيلي إمام السهيلي يجي مفعول سمع مفعول كن فعل سمع محذوف عن شاهش شاهيهين li'anna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswat domin ji na rataye da maganganu da muryoyi duna gairi hausa ba kuma bayan wani su fallamu tu'zin bi ma'ana za'id lamukin wannan sami Allahu liman lamukin wannan to tana shela da wata ma'ana da dadda tana sanarwa ga wata ma'ana da dadda wa huwa listijabatu lisam shine karbawa ji fajtama'a fil kalimati al-ijaz wad dalalati ala za'id sai a wannan kalma takaitar da magana ta tabbata tar hadu kuma da nuni absa wata ma'ana wadda ta dadu wa huwa al-istijabatu liman hamida shine jin karbawa wanda ya gode mishi qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ma'anahu imamu ibn al-qayyim wanda rahama Allah ta kara tabbata gare shi yace ma'anar shi udda an ce sami Allahu liman hamida billamil mutadammina kenan ma'anar shi da aka ce sami Allahu liman hamida billamil mutadammina ti ma'ana istajaba la kenan ya kumshi lam wadda ta kumshi ma'ana Allah ya karba mishi wala hadfa hunaka kuma a can babu wani abin da aka shayi wa inna ma mutadamminun mutadammanun malayin cewa abin ma'anar ta kumshi ne a ciki قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري يازو أتكين شاشن وشاشن نرواوي إمام البخاري بإسقاط الواوي دسريا تد واو أتي ربنا لك الحمد ممكن ربنا ولك الحمد قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يكي كأن إثباتها دال على معنى زائد كي كاتي تبتد ونن واو akwai wata ma'ana da dadda domin duk lokacin da aka ƙara wani harafi to ƙarin wannan harafi na karantar da mu ƙarin wata ma'ana daban wanda da idan ba a ƙara wannan harafi ba wannan lafzi bai ya ɗauka wannan ma'ana li'annahu yakunu taqdir domin kaddarawar shi za ta kasance rabbana istajib walakal hamd Allah ubangijin mu ka karba kuma kana da godiya mulkin godiya mulkin ka ce fayashtamilu ala ma'ana addu'a wa ma'anar khabar kenan sai wannan ya kumshi mene ma'ana addu'a lokacin da kace rabbana stajib Allah ka karba walakal hamdu kuma labari ne ka bada Allah kai kake da godiya godiya mulkin ka ce qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa wal hamdu diddu dhanb godiyar wannan kishiyar zambo ce ko zargi والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له godiya tana kasancewa a bisa kyakkyawan kyawun abubuwa masu kyau na wanda aka godewa ta kumshi mene ana yin ta ne a bisa abubuwa masu kyau na wanda aka godewa tare da san shi mun gane ko kinan ka ambaci mutum da kyawun abubuwan shi kuma kana san shi kama anna dham yakunu ala masawi'a masawi ma abudullah kamar yanda ya zamanto zambo ko zargi na kasancewa abu sa mummunan abin da ke tare da wanda ka zarga ko ka zambata kawa zambo tare da kin shi galiban kana kana wa mutun zambo kana san shi bayyayuwa da kaga ka zambaci mutun kawa mutun zambo ko ka faɗi munanan ayyukan shi to baka san shi fa'in kana al'awwalu idan ya zamanto na farko ne, an batan mutum tare da san shi nam. Kaza kala Ibn al-Qaim haka Ibn al-Qaim ya faɗi wa farraka bainahu wa bainal madar kuma ya bambanta tsakanin shi da yabo alhamdikin nan ya bambanta shi tsakanin shi da madar kenan yabo bi annal ikhbara an mahasinul ghaib ba da labari game da kyawawan ayyukan ko sifa ta wani, in ma an ya kuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin, ko dai ya kasance labari ne wanda ya kasance tsantsa kawai labari ne wanda ya wohinta daga so da nihi, au ya kuna makrunan bi hubbihi wa iradati, ko kuma ya zamanto ya haɗu da san shi kuma da so kuma da nihin wannan, bayan kanal awwalu in ya kasance na farko, wanne? hubbin wa irada fahuwal madah sai zamanto wannan sai a ambace shi mene yabo ne wa in kana sani in kuma ya gamu da so ne da nihi fa huwal hamd sai zamanto godiya ne kenan in tsantsa ne ba tare da wani so da da nihi ba kawai mutum yabo yayi wannan sai a ce mai mene almada amma wannan yabo da mutum yayi in ya zamanto da so ne da kuma nihi to sai kasance alhamdu sai zamanto godiya ne falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma hubbihi mun gane ko ina alhamdukin nan ba da labari ne da kyawawan wanda aka godewa tare da san shi wa ijlalihi da girmama shi wa ta'zimihi hallo da girmama shi ولهذا كان خبرا يتضمن الانشاء shi yasa sai zama to labari ne wanda ya kumshi a tsiri magana bi khilafil madahi da sabanin yabo fa innahu khabarun mujarrad labari ne wanda ya zama to tsantsa babu komai wal qailu idza qala idan mai fadi yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah au qala rabbana walakal hamdu tadammana kalamuhu al khabara an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala sai magana shi ta kumshi dukkan ta kumshi labarin game da dukkan abin da ake wa Allah madaukaki godiya da shi akan shi bismin jami'in muhitin mutadamman li kulli fardin min afradil jumlati al mutahaqqaqa wal muqaddara wadda suna ne wanda ya tattara wanda ya kewaye ya kumshi dukkan ɗaiɗaikun jimloli wanda suka zamanto tabbatattu wanda ake kaddarawa walidhalika yastalzimu ithbatu kulli kamalin yuhmadu alaihi rabb ta'ala shi yasa hamdukin nan ya zamanto tilas ne ya kumshi tabbatar da dukkan abinda ake godewa Allah madaukaki akan shi na inna ni'imomi kuma da rububiyyar shi walihadha la tasluhu hadhihi al-lafzatu ala hadha al-wajh ala ghairi nam walihadha لا تصل هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه دليلا هكا وانا اللفظ نا الحمد بطا انغانتا غواني كما بتداتي با غواني متن غواني أبو إلا لمن هذا شأنه سيغا وانا شيني شأنه كما شيني الله مدوكك وهو الحميد المجيد شيني وانا يزمانتو آآ آآ الحميد أبو غوديا المجيد ميجرمان وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد أتشون وانا حديثي أكوي قرار بيان تشوى الإمامي إيا قما واسكان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو قول الشافعي قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وانا اتتي مغانا إمام الشافعي دي إمام أحمد sai dai imamu malik da abu abu hanifa sun sabawa wannan magana faƙala sai suka ce ya tasiru ala tasbihin lahi liman hamida kawai iya tsayawa a kan cewa sami allahu liman hamida sai dai kuma abin da yake tabbaci shine rabbana ya gada da rabbana wa lakal hamd qawluhu wa fi riwayati yadu ala safwan bin umayya safwana bin umayya dole ka ce safwana domin mamnu' min sarf ne dalilin dadin alif da lam kin wannan da alif da nun ba ka ce ba ala safwani ba ka usmana nam bin umayya wa suhail bin amr da suhail da amr wa harith bin hisham da harith da hisham wa zalika li annahum ru'usul mushrikin domin wa'annan mutane guda uku sune manya manyan mushrikai yawm uhud a ranar uhud hum sune wa abu sufyan bin harb da abu sufyan hum su ukun wannan kuma ka hada da Abu Sufyan dan Harb falamma famastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fi duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yi wajen wata guda iya musu addu'a amma Allah madaukaki bai karba ba bai karba mashi ba ka duba kaga al'amarin Allah madaukaki bal anzalallahu sai da Allah madaukaki ya saukar da laysa laka min al'amr shay ba ka da wani al'amari game da su aw yatuba alaihim ko dai Allah madaukaki ya musu gafara aw yu'adhibahum ko kuma Allah madaukaki ya azabtar da su fataba alaihim kuma Allah madaukaki ya musu gafara fa aslamu suka musulunta wa husna islamu wa hasuna islamuhum kuma musulmcin su ya inganta wa fi hadha kulli a cikin wannan al'amari gaba ɗayan shi ma'ana shahadat Allah ilaha illallah ma'anar cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah allazi lahu al-amru kullu wanda al'amari gaba ɗaya nashi ne yahdi man yasha bi fi'lihi bi fadlihi wa rahmatihi Allah madaukaki na shiryar da wanda ya so da falalar shi da rahmar shi wa yudillu man yasha man yasha bi adlihi wa hikmati na batar da wanda ya so da adalcin shi da hikimar shi fa huwa al-mustahiqu an yu'bada wahda shine wanda ya cancanci a bauta mai shi kadai wa fi hadha a cikin wannan halau min al-hujaj wal barahin akwai hujjoji da dalilai ma buyyina butlanu ma ya'taqiduhu ubad al-qubur akwai bayanin abin da yake lalata abin da masu bauta kaburruka suka kudirce fil auliya a cikin waliyai wa salihin da nagartattun bayi bal wa fil tawagit bar ma kai har a cikin dagutoti shi kuma dagutu dukkan wanda aka bautawa kuma bayan Allah madaukaki min annahum yanfa'una min du'aihim cewa mutane suna amfanuwa da addu'a wannan mutane bayan sun mutu wa yamna'una man ladha bi himahum kuma suna kange wanda ya karkata zuwa makange su kuma ta kariye su fasubhana man hala bainahum wa bain fahmil kitab malai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya tsakanin tsakaninsu da fahimta alkur'ani mai girma wa zalika dallahu subhana kuma wannan Allah madaukaki yayi nunin wannan al'amari wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbi shine wanda ha wa zalika adluhu nam taban wa zalika adluhu subhana kuma wannan adalcin shi ne wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbi shine ubangijin da yake shiga tsakanin mutum da zuciyar shi wa bihil haulu da Allah ne madaukaki dukkan dubara take wal quwwa da karhi malam nan ya tsaya sai mu tsaya anan abinda muka wani daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk